إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya wadda ita ce safiyar asabar safiyar shida ga watan zulka'ida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da 27 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2020 daga wannan aji namu na faslu shekhi al-albani lil usul daga makarantar darul hadith salafiya da ke zaria a Nigeria makarantar Mara Albani Zaria Allah Ubangiji ya gafarta masa. A wannan karatu ya kamata a ce mun yi shi ne tun jiya amma Allah subhanahu ta'ala bai ba mu dama ba sakamakon abu da ya bijiro mana na al'amarin jana'iza na rasuwar wata dattijuwa mahaifiyarmu mahaifiyar abokinmu wato Dr. Abdullahi wanda aka sani da suna Mala Abdullahi Alaramma Allah Ubangiji ya gafarta mata. ya sa ta huta muna mai ta'aziyya da shi da sauran 'ya'yanta da sauran iyalanta da fatan Allah zai ba su haƙuri da kuma ladan haƙurinsu to da yake karatu ne na yarayi irin wannan na na na ainihin wato an ba'udin da muke ta yi tun bayan faruwar wannan lockdown da sauransu to muna da dama idan ba mu samu halin yin shi a lokacin da yake shine mau'idinsa ba sai mu ɗauke shi daga baya insha Allah Allah ubangiji ya samu dace to dama a wannan aji namu mukan yi karatutuka daga littafai daban-daban a yau insha Allah za mu yi karatu a littafin ulumul qur'an al-karim na Dr. Nuruddin Aitir Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi daga shafi na 34 a inda malai yake cewa rabi'an abu na hudu daga cikin abubuwan da suke sune wato fal abin nan sirrori ko dalilan da suka sa aka sauka da alkur'ani kaɗan kaɗan a hankali a hankali daga ciki akwai wannan na hudu shine at-tanbihu ala wajhin min ijaz al-Qur'an daga cikin fa'idojin saukar da alkur'ani kadan kadan akwai nuni zuwa ga wani abu daga cikin yadda alkur'ani ya gajiyar da mutane alkur'ani ya gajiyar da kowa wanda ke ja'in ja da shi ya zama gagara gasa to saukar da shi kadan kadan tana nuni zuwa wannan gagara gasan nashi wa ilaihi isharatu bi qawlihi abinda Allah yake ishara a cikin fadin sa kadhalika linuthabbita bihi fuadak Allah subhanahu wa ta'ala yace kadhalika kaga yadda qur'anin nan yake sauka kadan kadan linuthabbita bihi fuadaka mun yi haka ne dan mu tabbatar maka da fuad dinka fa abbara bi qawlihi kadhalika sai ya faɗi kazalika ai mislu zalika tanzilul ajibul sha'an albaligul gaya fil hikmati wal ihkam kaga irin wannan saukar da alqur'ani da ake maka saukarwa mai ban mamaki wacce ta kai matuƙa wajen hikima da iya tsari summa tazilul aya summa tazilul aya bi qawlihi warattalnahu tartila sannan ya biyo baya da kuma cewa hakika mun karanta maka shi tartilan ai tarsulan wa tasabbutan mun karanta maka shi dalla dalla dan ka rike wa aslu tartil at-tanbid shine a kafa abu ya kafa sosai to can da yace kazalika kazalika li sabbita bihi fuadak kaga anan ya ambaci fuad wanda shine asalin bangaren zuciya wanda ke rike da alqur'ani din a wani wuri akan ambaci kalbu kaman nazala bihi ruhul amin ala qalbika ko kuma kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah kaga a can sai aka ambaci alqalbu ita kanta zuciyar ko kuma a ambaci inda zuciyar take wato sadru kenan alam nashrah laka sadrak da haka suke cewa shi fuad khasul khasini wato keɓantaccen keɓantaccen wuri inda ake zuba alƙur'anin shi sa Allah ya ce kullum na kusa alaika min an ba'i rusul limanu sabitu bi fadaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'iza wa dhikra lil mu'mini to fu'ad shine asalin makwanta ko mazaunar ilimin alqur'ani a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika yushiru ilayhi qawluhu ta'ala fil ayati al-ukhra haka nan kuma fadan Allah a waje da yake cewa wa nazzalnahu tanzila muka saukar da shi sassaukarwa wa bayanu zalika annana idza ma la hazna anna al-qur'ana nazala mufarraqan bayanin wannan ijazi shine idan muka tsaya muka lura cewa shi alqur'ani ya sauka ne daban-daban ala hasabil ahadasi على حسب أحداث ووقائك لم تكن على ترتيب أو نسق معين ya sauka ne gwargwadon wasu abubuwa da suka faru wanda su ɗin faruwarsu ba wai sun zo ne a wata jeren giya ta musamman ba abubuwa da suke faruwa a duniya suna faruwa ne bisura ashwa'iyya kawai yadda suka zo ittifaqan yadda Allah ya so su zo sun maƙad wudi'at kullu aya amma kuma sai ga an sa kowace aya au majmu'ati ayatin nazalat fi makanin khasin biha min suratin an saka su a wasu wuri da wani wuri wanda ya dace da su a cikin sura bi amri ya amru alwahyu bi wad'il ayati aw alayati fiha wahayi ne yake zuwa ya ce a saka aya kaza a wuri kaza ko ayoyi kaza a wuri kaza wa yatanawalu zalika iddatu suwarin fi anin wahid kuma akan saka wato ayoyin asurori daban-daban a lokaci guda wato za a iya samun a lokaci guda aya ta sauka wasu ayoyi su sauka a ce a saka su a suratu fulan wasu kuma su sauka an jima da yamma ko gobe ko da daddare a sake cewa a sa su a wata sura daban da waccan ba a gama cika waccan sura ba a suba a wata ko a zo da wata gabaki ko a zo da wata rabin sura ko wasu bangarori na ainihin wato abin nan ayoyi ya sauka ne haka kamar ba a tsara ba amma kuma da ya zo ya haɗu sai ya ba da tsari cikakke to wane ne ya isa ya rubuta littafi da irin wannan sura ko ya magana ya zo da ita daban-daban daga baya ya haɗa ta a ga ta yi tsari babu wanda ya sai wannan sai Allah hatta inna suratul baqara kanat awwala ma nazala min alqur'ani fil madina wastamara nuzulaha yatataba fa kana fiha akhiru ma ma tanazzala min alqur'ani qatiba yace gashi a suratul baqara ta sauka farkon zuwa madina tun shekara ta biyu da aka zo madina shekara ta farko da aka zo madina aka fara saukar da ita amma kuma ba a gama saukar da ayoyinta ba har zuwa ƙarshen rayuwar manzala sallallahu alaihi har ma a cikinta ana ganin akwai aya wadda ita ce ake gani ƙarshen abin da ya sauka a cikin alƙur'ani da kuma ana ganin yana cikin suratul baqara din saboda wato yadda aka ci gaba da tatabu'i na saukar da ayoyi a cikinta duk da farko an fara saukarwa amma ba a daina ba har aka gama watan zaman madina har zuwa ƙarshe-ƙarshen zaman madina ana saukar da ayoyi ana saka su a inda ake so a sa su ka duba tsawon sotul bakara da yadda take ɗauke da maganganu da matsaloli iri daban-daban da da da mawdu'at kala-kala da ke cikin ta kamar da malamai suke faɗa amma haka aka yi wajen shekara nawa ana saukar da ita ba tare da an samu wani abin nan ba an samu wani tuntuɓe ko wani abu da ya ya saba ba to batu da yi game da abu na ƙarshe da suka alkur'ani akwai saɓani da malamai suka yi game da menene ƙarshen abin da ya sauka a alkur'ani wasu suna ganin cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wanda aya ce a ƙarƙashin suratul baqara wasu suna ganin wannan ita ce ƙarshen sura da ta sauka a cikin alkur'ani alimamu suyuti yana cewa abin da ya sauka ƙarshe shine wa staftu naka qulillahu yuftikum fil kalala a ƙarshen sotu bara'a alimamu bukhari shi kuma ya fitar da hadisi ko asali daga ibnu abbasin haka bai haƙi maruto shi daga umar cewa ayatul riba ita ce ƙarshen abin da ya sauka ma'ana ya lazina amanu ya lazina amanu daru ma baqi min riba al-imam nasai shi kuma ya zo da wancan bayanin na wata yawman turja'una ila Allah zaka albaƙilla ne yake cewa sahabbai sun yi saɓani akan abin da ya sauka na ƙarshe daga alƙur'ani amma babu wata magana kai tsaye daga manzala sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuni zuwa ga abin da ya sauka sai a ce kenan kowa yana bayani ne gwargwadon ijtihadinsa ko gwargwadon abin da ya sani ba tare da an samu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan asalin menene akhiru ma nazala din wallahu ta'ala a'lam to kaga nan yana isharar ne zuwa ga wannan aya da ke cikin bakara fadin sa wata quyoman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun to akwai dai maganganu da yawa ba nan ne mahallin tantance su ba maganganu ne waɗanda suke suna nan a cikin littattafai na ulumul qur'an da kuma dirasat iri daban da aka yi a kan su da abubuwa iri daban-daban mun yi ishara ne wannan saboda cewa da yi bakara ta saukatin farko amma an ci gaba da abin nan an ci gaba da saukar da ayoyi a cikinta daban-daban mabambanta ayoyin har zuwa kusa da ƙarshen ko har zuwa ila ƙarken alƙur'ani ƙarken rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har aka samu ma cewa aya da ake faɗa cewa yake ta ƙarshe tana cikin bakara din tare da cewa bakara ita ce mafi tsawon sura to kuma hakan ka kalli suratul bakara zaka ga da yawan da girman ta din da yawan abubuwan da ke cikin ta da yawan abubuwan da ke cikin ta tana nuni zuwa ga samuwar ta masuki a cikin alkur'ani babu babu fajwa a cikinsa babu wani gibi kamar alal misali idan muka ɗauka an kare sutul bakara farkonta ta fara da magana akan bawa'if waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajjantar da'awa zuwa gare su kissa annabi adam muwajaha tsakanin musulmai ko annabi sallallahu alaihi wasallam da banu isra'ila da tona asirinsu an bata annabi ibrahim da ginin ka'aba juya alƙibla sannan magana akan safa da marwa tsarin mujtama na musulunci wasu farilloli bayani akan hukunce-hukuncen al'usrar muslima bayani akan bin annabawa bayani akan riba bayani akan bashi bayani akan tada halittu gasunan da yawa maudu'at amma da haka za ga kowane magana tana ainihin wato da alaka da ta gaba da ita da ta bada ita kuma tana zaman kanta babu wani gibi ko wani magana da zaka zo ka ce akwai gargada anan ko nan ya kamata a gyara ko nan ya kamata a ce ba a faɗi kaza ba wancan batu da muka yi fara da ya ambata akan warattalnahu tartilan da da da nusabbitu bi fu'adak malamai suna suna magana akan cewa wannan yana nuni zuwa ga yadda kamar da ibn kasir ke faɗa wannan ya nuni zuwa ga saukar da qur'ani daban-daban yana nuni zuwa ga yadda Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki al'amarin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bashi wahayi yake cewa itina'un ne li sharafin rasul sallallahu alaihi wasallam haisu kana ya'tihi alwahyu min Allah bil qur'ani sabahan wa masa'an lailan wa naharan ba annabi Allah ya bashi muhimmanci da haka wahayi na zuwa mashi a koda yaushe dare da rana safe da yamma a gida a tafiya a ko ina yana samun wahayi wannan makami ne mafi girma in ji ibnu kasirin fiye da sauran annabawa sannan a cikin at-tahrir wa tanwir shi kuma yake cewa in ka lura da yadda Allah ya yi zancen qala allazina wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida sai ce ka zalika da sabbita bi fu'adaka daga cikin abin da yake nuna cewa an muhimmanta da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi zaka ga sai aka canza damirin aka koma khitabi ga manzo Allah sallallahu alaihi abin da yake cewa al'udul da za a ci gaba da khitab din yanda yazo a tsarin ayar da sai a ce kazalika nusabbita bihi fu'adahu domin ana magana ne akan kamar wani ga'ibi laula nuzila alaihi da kaga da ya kamata ban fu'adahu amma sai aka ce fu'adaka aka dawo da zancen kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nuni zuwa ga muhimmantar da al'amarin sa shi sa zamakshari da kanshi yake cewa an ambaci al-fu'ad ne kamar yadda muka ambata saboda li'anna al-ilma yuqawwi al-qalb idha hafizahu sahibuhu saboda ilimi yana sa zuciya ta karfi yana sa karfin zuciya yana sa karfin lamiri idan ka haddace ilimi a kirjinka to zuciyarka ta samu karfi za ka samu karfin hujja da karfin bayani a cikin zantuttukanka wannan kenan sai malai ya ci gaba da cewa summa yaqra'u al-qari'u al-mutadabbiru hadha al-qur'ana sannan mai karatu wanda yake karatu a natse idan ya karanta annan alkur'ani yana karatu yana tadabburi yana hange yana yana tsinkaye yana sa zuciyar shi akan karatun fa yajidu tarabut almuhkam zai samu wato tarabut ainihin wato haduwa da juna wanda yake mai karfi walittisaq da kyakkyawan zubi al'ajib mai ban mamaki wa ka annas suratul tawila ayyan kanat kowace sura koman tsawonta sai ga ta yi kama da lauha jamila ta yi kama da wato drawing board mai kyau mutana sikatul alwan wanda aka mashi drawing kaloli masu kyau wadzilal da inuwoyi wal mashahi da ababen gani au bina ko ya kama da wani gini muhkamut tarabit wanda aka tsaya aka tsara shi yayi kyau tammat takwin wanda aka gama shi aka cika shi tsaf yace qala al-imam shatibi shatibi yana fada a cikin al-muwafaqa da yake cewa inna surata al-wahidata mahma ta'addadat kabaya fa hiya takunu qadiyatun qadiyatan wahida yace sura wadda take komun tsawanta komun yawan hukunce hukuncen da take magana akai kaman bakara ko ne wani kuma kamantan su yace zaka same ta tana kaiwa ta kawo ne akan abu guda daya duka suna da alaka da juna مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا القرآن تنزيل حكيم عليم أحاط بعلمه أحاط علمه بما هو كائن wannan kuma yana daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa wannan alkur'ani saukakke ne daga wurin Allah kuma littafi ne mai hikima wanda yake cike da ilimi wanda iliminsa ya kewaye dukkanin halittu kamar da Allah yake cewa قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل كتيدسو أنزله وند إسو كد القرآن شيني الذي يعلم السر وند يسن سر دكي تكين سمي دكسا إنه كان غفورا رحيما للي شي الله مي غافر عني مي جنقي malaman tafsiri anan suka ce an ambaci sirri ba ambaci aljahar ba domin ya an saba inda aka ambaci sirri sai ambaci jahar domin da aka ambaci alghaib sai ambaci shahada to me yasa anan aka takaito akan sirri kawai saboda alqur'ani ilimi ne na gaibu ba wanda yake da irin shi sannan kuma saboda ainihin wato a a shi a anan su san cewa Allah ya san sirrin abin da suke abinda suke ɓoyewa na zagin alkur'ani da ƙoƙarin zulman wa zura kamar yadda abin da yake faɗa a cikin at-tahrir wa tanwir al-qasim yake cewa asiru anan al-jinsi ce kuma tana nuna musu abin da suke ɓoyewa na at-ta'an fil qur'ani zulman wa zuran cewa Allah fa ya sani su tuba kuma Allah ya san ƙarya suke sun san ƙarya suke so shi sa ba ambaci abin nan aljihar ba saɓanin yadda aka saba ka ji an ce sawa'un minkum man asarra alƙaula wa man jahar bihi wa in ta jahar bil ƙauli fa innahu ya'lamu sirra da kuma irin in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu da ire-iren su zaka ga Qur'ani ya saba ya ya hada waɗannan abubuwa guda biyu to haka karshen ayan nan da aka ce innahu kana ghafurar rahima me yasa aka zabi batu akan gafara da rahama aka cike wannan aya wanda inda ba Allah bane zai wannan zancen bayan da mutum ya kashidi to kuma ba zai kawo maganar gafara da rahama ba sai dai kawo maganar wato ukuba cewa kul anzalahu allazi ya'lamu sirra bayan Allah ya yi wannan kirarin idan da dan adam ne irin kirari irin wannan cewa ai ya san kaza to a ƙarshe kuma ba zai ci gafara da rahama ba sai dai kawo wani abun daban shine malamai suke cewa munasabar da yasa aka kawo tuba anan saboda Allah ya nuna irin fadin rahamarsa da tubarsa cewa a shirye yake da ya gafarta musu yasa so da dama Allah yakan abaci manyan zunubai da bayi suka yi amma kuma sai ya ce to ku tuba mana kamar faɗin Allah laqad kafara allazina qalu inna allaha salis salasa wa min ilahin illa ilahun wahidun sai Allah ya ce wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum adhabun alim sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim ji ba abinda aka ambata cewa sun yi kafirci sun ce Allah ɗayan uku ne babu Allah babu wani abin bauta sai Allah guda ɗaya Allah ya mai musu da martani sannan ya ja kunnan su cewa in fa ba su daina ba akwai azaba sai Allah ya musu tayi shin ba kwa tuba ba kaga wannan kafirci ma kenan da shirka haka irin fadan Allah da yake cewa innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati sai istisna'i kafin fada hukuncin ya ce thumma lam yatubu lalle waɗanda suka fitini muminai maza da mata sa'annan kuma ba su tuba ba kafin a faɗi hukuncin su cewa falahum azabun suna da azaba alimun mai raɗaɗi sai da Allah ya ce sun lam ya tubu to wannan daga cikin abin da yake ishara anan na sirrin alkur'ani da hikimarsa wadda ta gagari gagarau duk wani wanda yake takama ya iya zance da alkur'ani ya baje fasaharsa ya hana ya hana a cin masa babu wanda ya cin masa bari mu bar wannan haka zai mu kuma tafi zuwa littafi na biyu shine madkhalun ila maqasid shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuni Allah ya saka mashi alkhairi daga shafi na 64 malam bai gushe ba yana mana tattaunawa akan abin da ya shafi abin da ya shafi wato abin nan maqasid na na shari'a a wannan tafi na shi mai suna maqasid shari'a abin da ya shafi cewa ibadoji suna da maqasid duniyawiyya alfanin da za a ci a nan duniya yana magana akan addu'a yana ta dogon zance akan addu'a da alfanun ta an duniya ya kawo magana al-Imam Turtushi muna cikin karanta ta ne muka dakata nan zamu tashi inda yake cewa wa qad istadalla Turtushi fi mawdi'in akhar bi qawli subhanahu Turtushi wato wannan malami da aka faɗa a baya Abubakar Muhammad ibn al-Walid wanda ya rasu shekara 520 yana ce yayi istishhadi a wani waje kuma da yake magana akan ayyuka da yadda wato addu'a take daga su da faɗin Allah ya isya da faɗin Allah da Allah yake cewa ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salih yarfa'u wato ayyuka da yadda addu'a ke daga su Allah ya ce ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib zuwa ga Allah subhanahu ta'ala al-kalimu tayyib zance ne dadi ibn kasirin ya hakaito maganganu waɗanda abin nan asali ibnu jaririn ya ruwaito su game da cewa maganganun salaf suna nuni zuwa ga ma'anan alkalimu tayyib akwai zikiri akwai tilawa akwai addu'a wal amalu salihu aiki nagari aiki nagari anan asali shine farilla sai kuma abin da zai bayan shi yarfa'uhu su suke daga su wasu malamai kuma suna ganin ma'anar wannan wajen shine ai la yuqbalu qawlun bila amal duk wani aiki wani zance da mutum zai faɗa na imani ko wani abu in bai yi aikin da zancen ke hukunta ba za a karɓi wannan zancen ba ya ce ƙala tattushi yake cewa dallatil ayatu bi zahiriya annahu idza lam yuqtaran bid-du'a'i amalun lam yustajab ayan nan a zahirinta tana nuni zuwa ga cewa idan ba a gwama tsakanin addu'a da aiki ba to ba a amsa wannan addu'a ومن خلال الدعاء وآدابه يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم المثابرة والإلحاح أتكين الدعاء لندبنتا zamu ga cewa annabi alaihi salatu wassalam yana koya mana almusabara dagewa wal ilhah da naci fil amali wajen aiki wa fil hirsi ala ma nuridu da kuma kwadayi nuna kwadayi akan abin da muke so wa adamin listijal al mufdi ila takhalli wal ya'as da kuma kada mai gaggawa wanda gaggawa takan jawo at-takhalli mutum ya watsi da abin da yake yi wal ya'as ko kuma ya cire rai ya zama ya gaza fa fi hadith sahihaini a cikin hadisin bukhari da muslim yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal manzo Allah sallallahu alaihi ce ana amsa ma ɗayan ku matukar bai yi gaggawa ba ya kulu matukar bai dinga cewa da autu rabbi falam yustajab li ni na kira na roki Allah ba amsa mana ba وفي رواية لمسلم يقول وترى مسلم كما سيأتي يقول هنا تشوى قد دعوت قد وقد دعوت ناي أدعى ناي أدعى فلم أرى يستجب لي نيبن أن أمسى با فيستحسر فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء sai ya zama a lokacin ya cire rai ya bar addu'a ya daina yi wannan mummunan hali ne da mummunan tunani bawa ya bar yin addu'a dan bai ga an amsa mishi a bisa yadda yake tsammani ba domin amsa addu'a yana zuwa ta fuska uku farko dai ya kamata a san cewa duk addu'ar mumini ta cika sharuɗanta Allah yana karba amma kamar da malamai suka tattauna ibnu taymiya a cikin al-ubudiyya da cikin al-istiqama ibnu hajar a cikin fathul bari ibnu rajab shi ma a cikin fathul bari malamai da dama su tattauna wannan magana ibnu ibnu dinnan ibnu al-qayyim a cikin wurare da dama cikin tafan shi mutafudar sa'ada cikin zadul ma'ad ga sunan wurare da dama magana ce sananniya a wajen malamai cewa amsa addu'a ko dai abinda ka roƙa Allah ya baka shi a yadda ka roƙe shi ko kuma Allah ya kaɗe maka wani fitina ka roƙi kaza sai Allah cikin hikimarsa da iliminsa da buwayarsa da ƙaunar da yake mabayinsa ya ga cewa ya kaddara wannan abin da kake nema ba shine alkhairi gare ka ba sai ya baka wani abu wanda shine alheri gare ka ko ya tare maka wata fitina wacce inda fitina za ta faru wannan abin da kake nema ba za ka ji daɗin shi ba al misali kai kuɗi kake so Allah ya baka kuɗi sai Allah ya cikin ilimin sai san ya baka kuɗi to kuma kuɗin za su jawo maka wata fitina to sai ya tare maka kuɗin nan ya tare maka fitina ko ya tare maka wata cuta ko ya tare maka wani bala'i ko wasu makiya duk sai Allah ya tare maka ko wata asara wadda ba za ta bari ka ci more kuɗin ba to na biyu kenan na uku kuma ko kuma Allah ya killace maka ladan wannan addu'a sai a lahira to ma ga da ke khuliqal insanu min ajrin galibi a dabi'a mu yan adam su muke kawai da manyan addu'a mu gani zaka galibi masu tambaya musamman iyayen mu mata masu neman addu'o'i da sauransu kullum ta cewa to wallahi an ta dai addu'an nan an ta addu'an nan amma dai har yanzu dai ba wani canji wancan har yanzu bata samu miji ba wancan har yanzu ba su zauna lafiya da mijinta ba wancan har yanzu kaza kaza ire-iren waɗannan Allah ya amsa kawai da mutum ya yayi addu'a ya yanke maran shi cewa Allah ya karba amma Allah yana karbawa ne a yadda Allah yake so ya karba ba a yadda kai ne addu'a kake so ba haka wajibi ne mu san wannan to kuma idan ana so addu'a ta karbu sai an cika wato ladubba da sharuɗa irin su cin halas ikhlasi da makamantansu ibnu bakar yana cewa idan mutum ya samu fa yatruku du'a mutum yakan gaza ya ba addu'a fa yakunu kalman bi du'a'i sai da kamar yana gorantawa Allah wai shi yayi addu'a wa ka'annahu yubakhilu Allah ta'ala ko kuma yana so ya ce Allah marwace ne to kaga wannan makami ne mai muni ya daina addu'ar ibada ya daina wato ibada ta addu'a kenan sannan a cikin wannan hadisin kamar da ibnu hajar yake cewa akwai ladabin addu'a wanda shine mulazamati qalabi bila ya'sin lazimtar nema ka doge ka ci gaba kai ta roƙo kai ta roƙo bila ya'sin karka cirare baya ga wannan ladabin akwai laduba da dama na addu'a da ya kamata koyaushe mu kula da su na farko daga cikin su akwai taharri auqatul ijaba mu dinga kirdadan lokutan da ake amsa addu'a irin cikin sujuda wajen kiran sallah bayan alula bayan sallar nafila bayan yin wani aiki na kwarai kallon alƙibla daga hannaye biyu gabatar da tuba itirafi da zunubi ikhlasi ga Allah buɗe addu'an nan da yabo ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama roƙon Allah da sunayen shi kyawawa yin addu'a da kanka da kuma yin sadaka da kyautata wa bayin Allah bayan kayi addu'a ko sanda kake addu'a ko ko da yaushe ma wannan duk suna daga cikin addu'a da suke taimakawa wajen ganin cewa addu'a ka ta samu shiga a wurin Allah subhanahu wataala ya zo a cikin wani asari daga ainihin wato alhassan albasari kamar da ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa cewa ana gina wa bayi a gidajensu aljanna ne da zikirinsu gidajen aljanna mala'iku suna gina ma bayi su ne da yawan zikirinka da haka mala'ikun da aka wakilta su gina maka gida suna cikin ginawa in duk sanda kake zikiri kake ambatan Allah kake addu'a kake salati kake karatu alqur'ani sai su dinga zikiri sai su dinga ginawa da zaran ka daina sai mala'ikunan samuri su zauna to akwai wasu da suke kusa da su a wani site din na wani bawan Allah su ma suna ginawa sai su ce a mala'ika wane ya kaga kayan shiru ka ne wuri ka zauna sai su ce ai kayan aiki sun kare ne ai yadda ka gari a nan duniya ana yi kayan aiki sun kare mai gidan ya daina ambatan Allah don haka bai da za'i mu gina don haka sai da sai ran da ka ci gaba da ambatan Allah ko kuma kan ambatan Allah sai kuma waɗannan mala'iku su tashi shine kamar kamar da ka san a nan duniya idan kana da site da kake gini in ka kawo kaya ma'aikata su gina in kaya ya kare sai su samu wuri su zauna ko kuma su tafi neman aiki a wani waje ba za su sake dawa ba kuma sai ka kawo kaya sai an kawo siminti da bulo da ƙasa da dutse da rodi da wane ne da sauransu abubuwan da ake kawowa in ba haka ba gini ba zai yiwu ba Na haka kana gina ainihin wato gidanka ne na lahira da roƙon Allah da addu'a din nan da zikiri karanta ibn rajab al-hanbali a cikin fathul bari na shi na shirin bukhari wannan da an kashe kashin fassara fadin Allah nasullaha fa nasiyahum sun manta Allah sai Allah ya fita batunsu Allah ya banza da su don dama bai da bukatar komai a wurin mutane fa idza kana ba'd an-nas la yasbiruna 'ala al-'amali wa mutalabatihi wa sunanihi idan ya zama wasu mutane ba sa iya haƙuri akan aiki wa mutatallabatihi da abubuwan da requirement abubuwan da aiki yake bukata wa sunanihi da kuma al'adar aiki culture na aiki wa yarja'una ila du'a sun bar aiki sun kista shi sai aiki sun suka tashi su nema amma sai su koma zuwa ga addu'a tariki na la'amala su bar yin aiki wa muta wa mata'ibihi su bar shan wahala aiki wa bit'i nata'ijihi da da da da karancin wato da da rashin zuwan sakamakon shi akan kari fa inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu anna du'a nafsuhu yataqallabu as-sabr da annabi amma sai yake koya mutane cewa ita kanta addu'a ita ma tana buƙatan haƙuri yadda aikin can yake buƙatan haƙuri wal musabara tana buƙatar dogewa wa ta'anni da bi a hankali fil umuri a cikin ayyuka wa adam bajri da kuma rashin ainihin wato abbajar shine kosawa ko korafi wal ya'as da cirare wal insiraf da juyawa wa anna Allah ta'ala la yastajibu lil lilƙalikina la'ajilina Allah baya ansa masu jin damuwa masu gaggawa sawa'un fi fi du'a'in sawa'un fi fi adiyatim aw fi amalim Allah baya amsa ayyukan masu haka a cikin addu'an su ko ayyukan su wa haka za ya zaharu jaliyan anna ilyatal ilyata ahkamish shari'a أمر مضطرد في كافة المجالات وكافة التكاليف والأحكام haka za ka ga wannan ya bayyana gare ka cewa dukkanin ayyuka na shari'a a cikinsu akwai wannan magana ta da ake yi ta abin nan ta maqasid ta illa da alfanu wa anna hadha litrat hasilun hatta fil ibadat wannan amfanin yana nan a cikin ibadoji madul ibadat fadlan an ahkamil mu'amalati wal adati ballantana kuma hukunce-hukunce na mu'amala su aure da saki da gado da ciniki da bashi wal'adati da kuma da kuma al'adu wanda mutane suka saba wanda dama su ana yin su ne dan duniya asna kamar yadda haru bi jala'in aidan anna ahkama shari'ati tura'a tura'i fi anin wahidin masalih ad-dunya wa masalih al-akhirah zai bayyana kuma gare ka cewa hukunce-hukuncen hukunce-hukuncen addini hukunce-hukuncen shari'a suna kulawa da maslahohin duniya da kuma kulawa da maslahohin lahira a lokaci guda ɗaya fama min hukumin shar'iyyin aw taklifin shar'iyyin illa wa huwa mutadamminun lahuma ma'an wa mu'allalun bihima ma'an babu wata wani hukunci ko wani taklifi wani abu da shari'a ta ɗora musulmi sai ya zama a cikin shi akwai alfanun duniya akwai alfanun lahira sai zama akwai illar akwai abin da ya sa aka ce a yi shi a nan duniya akwai kuma abin da za a ci moriya idan an yi shi a lahira kowace ibada ka gani tana da wannan ainihin wato siffa a cikin ibadoji da Allah subhanahu ta'ala ya shar'antawa musulmi to wannan kenan sai mu koma littafi na uku shine littafin min usulul fiqh ala manhaji ahli al-hadith da zakariya ibn gulam qadir al-bakistani Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi a shafi na talatin da bakwai inda ya ce alkhairu tattasi'a yana ci gaba kawo da ka'idoji waɗanda ake gina hukunce-hukunce na usulul fiqh a bisa manhajin malaman hadisi akan waɗannan ka'idoji ka'ida ta ita ce yajibu al'amalu bid-dalil wa in lam yu'raf anna ahadan amila bi wajibi ne idan ka tsinci dalili na shari'a hadisi tabbatacce wajibi ne a yi aiki da shi ko da ba mu da labarin wani limami ko wani malami ko wani mujtahidi ko shugaban wata mazhaba cewa ya taba aiki da hadisin nan al hadithu hujjatun bi nafsihi shi hadisi hujjat karfin hujjarsa tana zaman kanta ne independently la yahtaju ila al-ihtijaj bihi la yahtaju ila al-ihtijaj bihi an yakuna ahadun min al-a'immati amila bihi ba a bukata kafin a yi aiki da shi a ce sai an samu dalili da ke tabbatar da cewa wane limami kaza ya aiki da wannan hadisi قال الشافعي في الرسالة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه فلا أتكل لك فشاء الرسالة يتي أخبرنا سفيان وعبد الوهاب أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسة عشر cewa Umar dan Khattab ya hukunta cewa idan aka tsinke mutum hannu wato dan yatsa babba za a bada diya raƙumi 15 wa fillati taliha wanda ke biye da babban dan yatsa wato yatsan nunawa ɗannan kenan da ake miƙawa ana tahiya ita kuma bi asharin raƙumi goma wa fil wusta ta tsaka tsaki din nan ita kuma bi asharin ita ma goma wa fillati bi wa fillati talil khinsar wanda ke kusa da karaman yatsa ita kuma bi tis'in binsar kenan za a bada raƙumi tara wa fil khinsari bi sittin sai ce amma su kuma ita kuma karamar yatsa raƙumi shida kala shafi shafi sai ce lamma kana ma'rufan wallahu alam indana anna nabi sallallahu alaihi wasallam qada qada fil yad bi khamsin yayin da muka samu labari mun sani inji shafi'i cewa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta fil yad game da hannu bi khamsin da raƙo biyar raƙo biyar wa kanat al yad khamsatu atrafin sai zama hannun kuma wato yatsu biyar ne mukhtalifatul jamal wal manafi' wanda kamanninsu da kinsu ya bambanta kuma amfaninsu ya bambanta nazalaha manazilaha sai aka saukar da su a gidajensu fa hakama li kulli wahidi min al-atrafi bi qadrihi min diyatil kaf sai aka yi wa kowane ɗaya daga cikin su hukunci da gwargwadon kimarsa a cikin diyar hannu din diyar tafin hannu falamma wajadna kitaba ali amrin ibn hazmin da muka samu littafin abubakar ibn amr ibn hazmin wannan shahararren littafi wanda a cikin shi akwai bayanin abin nan kisasi da diya da haddi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce fi kulli isba'in mimma hunalika asharun min al-ibl a kowane dan yatsa a kowane dan yatsa da ke jikin hannu za a biya raƙumi goma saru idai sai aka canza fatawa aka dawo zuwa ga wannan kaga shi umar ijtihadin shi sai duba wasu yatsun sun fi wasu daraja ko muhimmanci a hannu sai ya bambanta gwargwadon haka amma shi manzo Allah sallallahu alaihi sai aka samu hadisin shi bai bambanta ba da aka dole a koma zuwa ga wannan sai shafi yake cewa fil hadisi dalalatani akwai wasu dilala ko sabuwar lura guda biyu game da wannan hadisin ahaduhuma na farko qabul khabar an san labari an sa hadisi din wal akharu na biyu an yi qubal al khabaru fil waqti alladhi yathbutu fi za a karba hadisi ne da zaran ya inganta sa'ad da ya inganta lokacin za a karba wa illam yambi amalun amalun min al a'immati bi mithli al khabar alladhi qabl koda ba a samu cewa limamai suna aiki da irin wannan hadisin ba wa dalalatun ودلالة على أنه لو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا ثم وجد خبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan kuma hadisi yana nuni ba ga cewa idan aka samu wani liman yana aiki da wani abu sai aka zo aka tarar da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin ya zo da sabanin abin da wannan shugaba ke aiki da shi za a bar aikin wannan limami a kuma a karɓi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ودلالة على أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره sannan kuma yana dilala akan cewa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana inganta ne da karankin kansa baya bukata ya zuwa ga wani abu da zai goyi bayan shi wa qala ibn al-qayyim fi a'lam al-muwaqqi'in a cikin a'lam al-muwaqqi'in الرب العالمين مجلد نهر ابن القيم yana cewa idza kana inda ar-rajuli as-sahihani aw ahadihima aw ahaduhuma أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده idan mutum yana da bukhari da muslim a ɗakinsa ko ɗaya daga cikinsu ko wani littafi daga cikin littafin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka tabbatar da abin da ke ciki cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin mutum ya samu ya bude littafin nan hadisin nan yayi fatawa da abin da ke ciki faqalat ta'ifa lil mutaakhirina wasu malamai daga cikin yan baya baya sai suka ce laysa lahu dalika baya halasta ga mutum ya haka da annahu kad yakunu mansukhan kawai dan kaga hadisi ya inganta suka ce ba za ka yi aiki da shi ba saboda mene suka ce dan tana iya yiwa hadisin an share shi aw lahu mu'aridun ko kuma tana iya akwai hadisin da yake karo da shi aw yufhamu min dilalatihi khilafu ma dalla alaihi ko kuma yana da wata ma'ana da ta saba abin da kai kake gani fala yajuzu lahu al-amalu wal futiya bihi da ka bai halasta kai aiki ko ka fatawa da shi hatta yas'ala ahlal fiqh wal futiya sai ya tambayi malamai sai ya tambayi masu bada fatawa وقال طائفة وسكسك بله أن يعمل به ويفتي به بل يتعين عليه وسكت آه يا هلستا يفتوى كوي أيكي سكت كبا ما هلستي با يا ما وجبني أكنشي حكا سكت كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى الأمل به من غير توقف ولا بحث ولا معارض sai saboda ya haka sabai suka kasance da zaran ɗaya daga cikinsu ya gaya wa ɗaya cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza za su gaggawa su fara aiki da wannan hadisin ba tare da sun dakata ko sun tsaya suna bincike ko wani tunani ko tunanin cewa wai akwai wanda ya karo da shi wala yaqulu ahadun minhum qattu sam a cikin su ba wanda yake cewa hal amila bi hadha fulanun wa fulanun wannan hadisin da ka kawo mun Abubakar da Umar da Usman sun yi aiki da shi ina labarin Aliyu ko Ibn Abbas ko Aisha ko wance kowa ne walau ra'au man yaqulu zalika da za su ga wani na cewa in an kawo mai hadisi sai ya binciki wa ya aiki da shi la ankaru alaihi ashaddal inkari da sun mushi inkari mai tsanani wa kadhalika tabi'una haka ma tabi'ai sun bi tafarkin sahabbai wa hadha ma'lumun bid darura ibn qayyim yake cewa wannan abu ne sananne sani na larura liman lahu adna khibra bi halil qaumi ga duk wanda yake da wata yar masaniya ko kadan ce wajen sanin sahabbai da tabi'ai da tafarkin su da tsarin rayuwarsu wasiratihim wanda duk ya san labarin su wa tulil ahdi bis sunna da kuma tsawon yadda suka saba irin sabon su da sunna wa bu'd zamani wa itquha da kuma yadda zamani yanzu ya nisa da kuma aka aka aka waye gari an rabu da sunna la yasugu tarkul akhadi biha to baya halasta ko da ko bayan tsawon zamani bai bai halasta a daina aiki da sunna wal amali bi ghairiha a fara aiki da wani abu sabanin sunna walau kanat sunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yasugu al amalu biha ba da sihhatiha hatta ya'mala biha fulanun aw fulanun da a ce wai da gaske ne sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yiwuwa a yi aiki da su ko da sun inganta sai in wane da wane sun aiki da su lakana qawlu fulanin wa au fulanin ayyaran ala sunani to da kinan maganganun malamai sun zama su ne ma'auni da su ake gane wace sunna za a bi wace za a bari wa muzakkiyal laha sun zama su ne suke tace sunna wa shartan fil amali biha sun zama su ne sharadin aiki da ita wa hadha min abqalil batil wannan barna ce mafi girma وقد أقام الله الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم دون آحاد الأمة Allah subhanahu ta'ala ya tsaye da hujja da manzansa ba tare da bin ɗaya wa mutane ba wa qad amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi tablighi sunnatihi annabi yayi umarni da aisar da sunnarsa wa da ali man ballagaha yi addu'a kwarai ga wanda ya isar da sunna falau kana man ballagtahu la ya'malu biha hatta ya'mala bihal imamu fulanu to da a ce wanda ka isarwa da sunna din bai halasta ya aiki da ita har sai ya samu labarin cewa liman wani ya aiki da ita wal imamu fulanun liman wani ya aiki da ita lam yakun fi tablighiha fa'ida to babu amfanin isarwa kenan wa san liktafa'u bi qawli fulan wa fulan da sai a dinga faɗan kai magana wani yayi kaza ku yi wani yayi kaza ku yi wa qala aidan fi i'lamil waqin a cikin a'lamul waqin din ya ci gaba da cewa فدفئنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا yace yanzu an zo wani zamani wannan fatin zamanin sibul liqayyim kafin yanzu tukuna shekara 700 baya yace ga wani zamani wanda aka ce mutum ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata kaza ko kaza ya kulu man qala bi hadha to wane ne wanda ya bada fatawa da irin wannan wane ne wanda ya bada fatawa da irin wannan sai yana tambaya wa yaj'alu hadha daf'an fi sadr al hadith sai ya sanya wannan ya tunkuɗe hadisin ya sanya wannan ya zama abin tunkuɗe hadisin ba zai aiki da shi ba aw yaj'al jahalahu bil qa'ili hujjatan lahu fi mukhalafatihi wa tarki al amal bihi ko kuma ya sanya jahilcinsa rashin saninsa da wanda ya aiki da hadisin shine hujja akan ba zai aiki da hadisin ba walau nasaha nafsahu la alima anna hadha al kalama min a'zam al batil da yawa kan shi fada da yawa kan shi karatun tanasu da ya san cewa wannan magana tana daga cikin barna mafi girma wa annahu la yahillu daf'u sunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mithli hadha al kuma bai da ya san cewa baya halasta a tunkuɗe sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan jahilci wa aqbahu min dhalika abu mafi muni fiye da wannan udruhu fi jahalihi uzurin da yake na jahilci idza ataqidu anna al-ijma'a munaqidun ala mukhalafati tilka sunna yana ganin kamar an yi ijma'i akan a saba wa sunna hadha su'u dhannin bi jama'atil muslimin wannan mummunan da ne ga malamai da al'umma id yunsibuhum ila ittifaqihim ala mukhalafati sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin yana jingina su zuwa ga cewa sun hada kan saba wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama wa akbahu min dalika mafi muni fiye da wannan kuma uzruhu fi da'awa hadha al-ijma wa huwa jahluhu wa da'amu amalihi biman biman qala al-hadith shine da'awar shi ta wannan ijma'i da kuma jahilta ijma'in da kuma cewa hadisin yana bukatan goyon bayan wani ya aiki da shi fa'ad al-amru ila taqdimi jahlihi ala sunnati wallahu musta'an kaga ya kuma kenan yana gabatar da jahilcin shi akan sunna Allah shine abin neman taimako wala yu'rafu imamun min a'immatil islam batta ibn qayyim yake cewa dadai ba a taba sanin wani limami ba a taba samun wani limami daga cikin limaman musulunci ba kala wanda yake cewa la na'malu bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hatta na'rifa man amila bi ba a taba samun wata magana irin wannan daga wani malami da ake dogaro da shi bai ce wai ya ɗauki ƙa'ida mu ba za mu yi aiki da hadisi ba sai in mun samu wani ya yi aiki da shi babu wani malami ta faɗin wannan muguwar magana wa qala fi kitabir ruh a littafin ar-ruh ne ibn qayyim yake cewa fala taj'al jahalaka bil qa'il bihi hujjatan ala allahi wa rasuli kar ka sake ka sanya jahilcinka rashin sanin wanda ya aiki da alqur'ani da wani hadisi ya zama shine hujjarka akan wato Allah da manzon Allah bal bal idhab ila nasi ka tafi idwa ga nasi wala tud'if kar kai rauni wa alam annahu qad qala bihi qa'ilun qat'an kasancewa lalle dole ko wanda ya fada walakin lan yasil ilayka wa qala al-albani fi silsilati sahiha a cikin silsilar sahiha a cikin karkashin lamba hadisi na 163 albani yake cewa la yadurul harifu wala yamna'ul amala bihi adamu لا يدر الحريف ولا يمنع العمل به عدم العلم عدم العلم بمن قال به من الفقهاء لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود انتهى الباني كتاب بايا كتاب حديثي rashin sanin ko rashin sanin wani wanda ya aiki da shi cikin malamin fikihu baya hana hadisi ko ya hana aiki da shi domin rashin sanin wani cewa ya aiki da shi bai nufin babu وقال ابن حزم في الإحكام ابن حزم أتكون الإحكام في أصول الأحكام مجلد نبي الشافي ندري شدة ستين دبي كتشا فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما دون دو وتهجى كو نسي كو إجماعي يكيش إزواغا فدن ونزنشي ولم يعرف أن أحدا قبله قال بذلك amma sai laliba bai san wani kafin shi kala bi zalikal qawl wanda ya faɗi wannan magana ba fa farada alaihi alqawl bima adda ilaihi burhan sai zama ya jawo zuwa ga wannan a fa fardun alaihi alqawl bihi wajibi ne akan shi ya faɗi wannan zance bima adda ilaihi burhan ya kafa hujja da abin da dalili ya take gare shi wa man khalafahu faqad khalafa alhaqa idan wani ya saba wa wannan mutumi to ya saba wa gaskiya ne kuma khalafa alhaqa wanda ku dai saba wa gaskiya faqad asallaha ta'ala ya saba wa Allah subhanahu ta'ala walam yashtarit ta'ala bidalika an yaqula bihi qa'ilun qabla alqa'il bi domin Allah bai sa sharadi cewa kafin kai da ka bada fatawan ba wajibi a samu wanda ya riga ka akan bada fatawa da shi bal ankara ala man qalahu hasari ma Allah yayi inkari ga wanda yake faɗan irin wannan matsayin hujja idh yaqulu azza wa jalla yayin da Allah yake cewa hakin anil kuffari yana hakaito zancen kafirai munkiran alaihim ya musu kuma inkari yaje Allah wadare da maganar su annahum qalu kafirai suna cewa ma sami'ina bi hadha fil millatil akhirah in hadha illa ikhtilaq kafirai suka ce mu da ɗai ba mu taɓa jin labarin irin wannan zance ba fil millatil akhira a milla ta ƙarshe in hadha illa ikhtilaf wannan kirkira ne kawai ma ina suka ce ba mu taɓa ji ba bi hadha alba'u anan al-qurtubi yana cewa alba'u anan za'ida ce wasu kuma suka ce kamar yadda yake cikin at-tahrir wa tanwir cewa ma'anarta ma sami'ina bi mislihi bi mislihi basharan a tabi risalatin ba mu taɓa jin labarin wani mutum ya kawo da zance ba to da haka sai zama kenan a ƙarƙashin wannan ba'un ɗinnan ta zo ne saboda lafazin sami'a a nan ba ji ne na kunne ba ji ne na balaga ilaina to sai zama akwai ma'anan ittasala sai zama mattasala mattasala bina hada to wannan ittasala din shine aka yi tadmini da haka aka kawo ba'un da ta dace da alhamdulillah na ta dace da wannan tadmini din can kuma da aka ce al-millal akhira akwai tafsiri guda biyu da malamai suka yi al-millatul akhira ibnu abbas da qatada da kalbi da wasu suna cewa ma'anan shi an-nasraniya wato ta ƙarshe kafin musulunci ko kuma al-millatul akhira al-ummar ƙarshe a duniya wato al'ummar da suke rayuwa a cikinta iyayensu da kakanninsu ba taba ga musu wannan ba kamar yadda alhassan yake cewa shi kuma ma'anarsa ma sami ina bi hadha sayakunu fi akhir zamani mu mu iyayen ba su ga mana cewa za a yi wannan a ƙarshen zamani ba ba ba ba ma sami ina bi hadha fi aba'ina al-awwal ba mu ji a gun iyayen mu ba dukan fassara duk da yace amma abin muhalli anan na istishhadi shine cewa Allah ya yi inkari ga masu cewa ba za su yi aiki da musulunci ba ko sun gane gaskiya ne saboda ba su da labari cewa wasu da suka rigaye su sun san da musulunci haka a shaidi shine ba za abin zargi ne kai idan ka kin aiki da ta hujja saboda baka da labarin wani ya taba aiki da ta na fata mun gane wannan wa man khalafa hadha faqad ankara ala tabi ala jami'i tabi'ina wa jami'il fuqaha ba'dhum duk wanda ya inkarin wannan duk wanda ya saba wannan tsari to yayi ya ya saba wa tabi'ai da dukkan malamai li'anna al-masail allati takallama fiha sahabatu radiyallahu anhum min al-i'tiqad wal futya saboda abubuwan da sahabbai suka yi magana akai na aqida da fatawa fa kulluha mahsurun madbutun dukka an san su kuma an kiyaye su ma'rufun أن عند أهل النقل من ثقات المحدثين سننوني أقول مالمي مالمان حديثي من ثقات المحدثين وعلمائهم فكل مسألة لم يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده to kenan sai zama suna cewa duk wani zance da ba a samu daga sahabi ba sai daga tabi'i bayan sa fa inna zalika tabi'a qala fi tilka al-mas'alati bi qawlin lam yaqulhu ahadun qablahu bila shakkin kenan wannan tabi'i ya faɗi maganar da ba wanda ya riga ya shi akai wa kadhalika kullu mas'alatin lam yuhfaz fiha qawlu qawlun an sahibin wala tabi'in haka kuma duk zancen da ba a samu magana daga sahabi ko tabi'i ba wa takallama fi al-fuqaha ba'dahum amma malaman bayan sun yi magana fa inna zalika al-faqiha to da haka sai suke wannan malamin fiqh kad qala fi tilka al-mas'alati bi qawlin lam yaqulhu ahadun qablahu to shi ma kenan yayi zance da abin da babu wanda ya rigaye shi a kai to kaga duk kenan ba za a karba ba a dinga samun tasalsuli kenan na rashin karban maganganun malamai idan aka bi wannan ka'ida wadda take bata da asali za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kamar darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah